الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan jumadal ula ko shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya don ba manta ba mun tsaya a darasi na sittin da hudu za mu tashi darasi na sittin da biyar muna kuma cikin kitabu salatin musafiri na wakasiriha inda za mu tashi babi na ashirin da hudu hadisi na dari hudu da hamsin da daya muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki ya haka zamana mali yace babu al'amri bi ta'abbudil qur'an qur'an babin da yake magana akan umarni da tarayya bibiya na alkur'ani tarairaya ko bibiya ko naci na alkur'ani mutum ya ta bibiyarsa ana ma umarni da haka wa karahati qawlu nasitu ayata kaza da kuma makruhi ne ka ji mutum ya cewa ko satin da muka tafi sati biyu baya da zamu hutu wani ba wani a cikin matasa sai da yi mun wannan tambayar na ce bari za mu zo sati mai zuwa kaji ya ce da na haddace bakara amma yanzu babu to makaruni ne wannan ba wai magana ake cewa Allah zai ma azaba ba wannan shirye mutane kwaɗayi kake a ba wai magana azaba ka kyauta ba kawai kanka kaiwa ba da jan wani azaba saboda haka kanka kaiwa ka haddace abu yanzu babu shikenan kamar demotion ne kaiwa kanka kana labar ya kamata ka tafi labar shiri ka da labar akan kanka ka yawa yawa illa ya raka a kwadaitar da kai ababan da idan kai yi su zaka samu falala mai yawa to shi za ka ce wa karahatu qauli nasib da kuma cewa makaruhi ne mutum kaje yana cewa na haddace da amma zuwa na su amma yanzu babu wannan makaruhi ne ko nasibu ayata kaza wa kaza ko kuma ayoyi kaza kaza ko kuma aya kaza guda 50 ko 70 ko 100 yanzu din na manta da bakinsa zai gaya ma ya iya da amma yanzu babu gaskiya to baka kyauta ba saukinta kuma ko daɗinta in dai kai hadda mu abin da muke ta karfafa ƴan uwa shine kai hadda in dai kai tana nan in dai ka bi salo da tsarin da ake bayarwa wajen yin hadda wallahi tana nan saboda kokolwa fayil fayil ne da ita duk abin da ka haddace yana cikin kokolwar sai dai kawai yayi kura daga ran da aka zo aka wato karkade kurar zai dawo zai dawo shi za mutum yanzu yanzu hadda ni shawar da nake washi zan tambaye shi ka taba yi yace ya taba yi ce amma ba da sauri wai ya yi sama da yanzu to yake babu ta kasa ni a shawara ta zan ce a gyara ne sama ya fi sauki shi zai baka dama ka ga da wuri wato yanzu sai ka kwadaitar da kai sai ga kawo ta da inda kake da sannan kuma da wuri za ta gyaru da wuri saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura wajawazi qawlu wanzituha amma kuma ya halatta mutum ya ce an mantar da ni makaruhi ne kace na manta saboda abin da kalmar take na manta take nuna sakati da lalaci amma an mantar da ni ba a san ranka ba alaran ma yazo yanzu karatu duk wani alaran ma zai gane wannan kalmar za ga ka zo karatu kayi ta kara kayi ta kara amma wallahi ka zo yanzu in baka wasa ba a sallah tahajjudi ko tarawih sai ayata ta neme ta karata shine wasitu ha mu'jiza alqurani ta sauka wanda guri ne wanda yake ma laushi amma yanzu gaba ai zaka ji kwata kwata ita ba batan aya alqurani ba wai mutum ne ina wani lokacin ma wallahi in ba wanda ya tuna ba sai ka zo kwanciya wacce zaka tuna ko ko kai mafarki ka tsallake waje kaza ba a yi da gangan ba a yi da gangan gaskiya da wahala sai dai dama ko dai bai haddace ba ko kuma ya haddace wa mu'jiza ta sauka ki da haka idan aka zo nan sai ke wanti to ha wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayr sai ce ni wa in ma yuntiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma liqawmin zalimin wa in ma ma'anar shahid wa in ma yunti mabni lil majhul wa in ma yuntiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma liqawmin zalimin saboda haka wannan shine kusan karatu ba hadisan da zamu biya za su kudaitar da wanda suke haddace da su ƙara gyara wanda kuma bai haddace bai dauri yayi duk dan kowa zai iya hadda kowa zai iya Allah kwanakin baya an sako ta wata aljazira shekarar ta saba'in da wani abu amma ta haddace alƙur'ani yaushe kika fara hadda ta ce a tsufanta ta tsufan nan sosai abin da ya fara faɗo min shine yanayin garin shekara hamsin fa a filastin yar filastin ce shekara hamsin da wani abu ana yaki a filastin amma haka take take take hada garin da ake yaki ba ba kwanciyar hankali amma haka wasu ma a waje suke kwana wani ya taso ba uwa ba uba haka ya girma duk an kashe su amma wallahi haka sai hadda to shi sa aka ce idan ka ɗauka yanzu za ka gani ka ɗauka aya ɗai ɗai kullum ka ce aya ɗai za ka kakka matsa wa kanka idan sai yanzu za ka iya ka ɗauke ta kawai ka gani kwana ɗari uku da sittin ne a shekara idan ka ɗauki aya ɗai ɗai za ka yi idan daga ƙasa ne ka faro ka doji a izin zuwan da za ka yi da yawa aya ɗari da sittin ba za ka yi jin da yawa dan ya fi izu shida ka kusa goma idan daga sama ne shi ne za a ce shi ma goma domin ka shanye ɗari biyu da tamanin da sannan ka zo ka haɗa da ɗari biyu ka kara da wajen izu bakwai idan kuwa ɗari biyar aka ce kullum biyu za ka yi a shekara za a ga Allah madaukakin sarki zai taimake ka za ka yi izu da yawa kuma in ma ba kai wafa kwanakin sai sun tafi ana nana na sai ka ji sun kare ba ga shi wani zuwa 2020 yake to haka ko ka ko ka zo za a zo 2021 shi za a gaba wanda wanda suke neman duniya sun fa an goge karin da wuri ma gashi na an fara zancen 2023 to me yasa kai ba za ka yi naka hasashen anan ba shi na da tunanin 2023 biya zai kai ma kai kokari ga kafin 2023 ka yi zuwa talatin shi kenan kawai ka ta a ranka ka gani Allah zai taimake ka aya ɗaya ɗaya kuma sannan a shawarantar kana so ta yi abubuwa biyu za ka ɗauka abu na farko shine idan kana so hadda ta yi abu na farko ka tabbatar ka iya biya wa fluency ne kar ka haddace shirme ka'ida kenan ta farko sannan abu na biyu a rika ji ko da ba za a ji ba aya da yawan kai aya goma sai ka samu wani da kai sai da karatunsa sai ka ce kana so da Allah ya jima kawai ka biyo ma guda goma nan eh ta yi shi fa ne in bayi shi kenan banda bibiya da kake na wajen maybe kalilul kustani ko muhammad sadiqul manshawi ko abdul basit ko ko ko ko wanda kake jin dadin karatunsa to kana bibiya kana jin gyare gyaran amma idan kana da matsala na biyawa to ka fara koyar biyawa tsakanin da Allah in ba ka ba aiki biyu za ka fara koyar biyawa idan kuma kana ganin a'a duk da shi advantage din wanda bai yi karatu wanzu sai yanzu yake so yayi mutakar za a biya bar ya rike ya haddace to haddasa tana kwari kuwa ko da a ce misali wato bai yi karatun ba da amma idan aka biya yadda aka biya zai rike yadda aka biya to za ga hadda mai kwari zai yi sai dai wanda ya iya biyawa fluently kuma ya fara hararo ma'anoni da ya fi shi sauro ya fi shi sauro so da haka wannan alkur'anin haka ake so mu bibiye shi mu haddace shi mu rika bibiyar ma'anoninsa mu san shi yadda yake to shi sa ma da yake wa jawazi qawli unsi to ya halaka kace an mantar da ni hadisi na 451 ana aisha radiyallahu anha qalat ana aisha Allah ya kara mata yadda tace sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam qari'an annabi alaihi salatu wasalam ya ji wani makaranti wani alaramma ya qara'u min al-layli fil masjid yana ta tilawa a masallaci a da daddare a cikin masallaci fa qala fi yarhamuhullah annabi yana jiyo shi zai ce Allah ya ji kan saboda ai kun ga gida annabi alaihi salatu wasalam windunan duk a jikin masallaci suke ɗakin na na aisha da ɗakin sauda domin su ne ɗakunan farko da aka fara ginawa daga na aisha sai sauda a tare su lokacin da ya sauran kuma kowace sai lokacin da za a auro ta ake mata gida har ku ɗauka wa gidan ne kawai azumi kamar yadda za iyayen mu suke ko za ga yi sai za a aure sai a providing ɗakin amarya domin gandu ne gidan gaba ɗaya katin gida ne akwai yalwa wani yaron ma zai zai ce a koma bangaren nan ba ko arewa shi ma a yi masa daki to sai da haka to sai annabi yana jiyo yana tilawa kun ga yana ya nuna mana cewa karatun a bayyane yake da ya jiyo yana wato tilawa sai ce rahmuhullah Allah ya ji kansa laqad azkarani kaza wa kaza ya tunatar da ni aya kaza da kaza ya tunatar da ni ayatan asqattuha min surati kaza wa kaza wata aya da ina yawan manta ta sura kaza da kaza annabi ya faɗi suroro shine ayatan asqattuha min surati kaza wa kaza aya ce da nake manta ta a cikin sura kaza da kaza annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wannan to shi ta malamai suke cewa wajibi ne a bibiyar alkur'ani wannan hadisin yana koyar da mu na farko abu na farko shine kwadaitarwa dan gane da tarairaya bibiya na alkur'ani da kuma tsoratarwa daga wato yin sakaci da watsi da shi abin da yake nuna kawo watsar da shi shine ka daina biya shi daga bana sai bai na taɓa ba ku misalin wani aboki na da yana abuja da zama cewa yi haka ya gaya mun yace mun da ya shiga matsaloli na ce ga abin da zai riƙa yi yace mun shi tsakanin na ce masa gaskiya ba ka biya alkurani ne ce gaskiya ne na ce rabanka da kurani tun yanzu ne tun azumin bara kuma lokacin azumi bai wata ɗaya ba a gaba wani kaga ana jin tsoron kan mutum ya fada cikin jurar ayan nan ta cikin furqan wa qala ya rasuli ya rabbi inna qawmi taqadu hadha alqur'ana mahjura akwai wanda wato wato Allah madaukakin sarki yake gaya mana annabi zai kai karar su gurin Allah ya ce ya ubangiji wayannan sun rike alqur'ani ba ajura abin kauracewa to idan to baka da lokacin qur'ani sai azumi akwai matsala gaskiya to yi ta matsaloli suka da bai zai mutum sai ya rasa yadda zai fita darasi na biyu kuwa shine ake ya shari'a ne wato ya shari'anci ya halatta a rika daga sauti yayin karatu da daddare a cikin masallaci idan ba za a cutar da wani ba kun ga wannan kalmar idan ba za a cutar da wani ba kar ka zo ɗakin ku biyu ne ka tashi kai alaran ma ne kai sai da karfi wani ya kasa ba shi bai iya ba kai bace baccin sa sai kai yadda za ka yi idan kai da karfi to ka cutar da shi ne kwallaka kuma Allah ya tambaye ka addinin musulunci kenan to kaga ko alaran ma ne kai idan dare yayi ko kuma majalisi ne da ku ko ku zo idan dare yayi ku kunna lawusi kamar wannan tana da ƙara a ce kwana za a yi ana yi halatta wallahi bi halatta ba a bakin ka da ya kai to saboda haka wannan shine abin da yake ya kamata mu kiyaye to shine ma da yake gaya mana cewa darasi na biyu kenan darasi na uku sannan kuma ya zanto karatun da kake bayan kana bayyana ya zanto wato tsakaninka da Allah kake ba riya ba dan wai aji ba ko dan nunawa ka'ida a ce ai gangaran ne karka yi dan wannan yawa dole ka yi yaki da zuciyarka ba dan qur'ani idan Allah ya baka ya taimake ka kana da murya ko ka iya biyawa to din yi dan yi taimarawa to sai kai kai a ƙasa yawa sannan kuma abu na ƙarshe hadisin da zamu koya a ce sauraron wani yana ji alqur'ani sunna ne to ma annabi ya saurari wannan daga cikin ne daga cikin masallaci sauraro ka ji wani yana jiyawa sunna ne Allah ya dace da mu hadisi na 452 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda manzo kira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna ma matal sahibil qur'an hakika misalin mahaddata alqur'ani wanda yake bibiyar ka kullun zaka ga yana biyawa kamar sal sahibul ibl mu'allaqa ko kuma misalin mahaddata alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani kamar misalin wato raƙumin da aka yi wa da baibayi ina hada alaiha idan ya tattali wannan raƙumin ya rika bibiyar sai yana tare da shi amsaka zai rike abin da ba zai gudu ba wa ina dalaka ha ko idan ya kyale ya saki wannan raƙumin ya shiga harkar sa za a bar zai zo ne ne shi rasa dan zai gudu sai sulale gudu to haka haddace shi za ka ce ka bibiye shi kaga bibiya shi ne muraja Qur'ani ku je ku tambaya alaran mumi ku je za ka kara muraja ba in mu'jiza ta tayi sauka wani gurin sai ka biya ka ji kamar ba in an tira ba ka ji kamar ba ka san aya ba sannan ka zo haddace ta masa dubu ka biya ko ɗari biyar ko amma wallahi yanzu an tuna ma ka ji kamar ba ka taɓa jin ta ba haka Qur'ani ne to shi sa hanyar da mutum zai bi ya kiyaye wannan malamai da dama suna kawowa kowa da nata tsala wanda za ga izu ashirin yake kullum a kwana uku ya sauka wani kuma za ga izu goma goma yake a kwana shida yake wani za ga izu ɗaiɗaya yake wani biyu haka kowa da yanayin sa amma za mu zo da ƙarshen babu mu ji wa yaya annabi alaihi salatu wasallam yake soke alqur'ani kuma a kwana nawa yake watakila sai taimaka mana wajen wato tsayawar tilawa sosai da sosai kuma za a gaba damu ba za ta dame ka ba in kaɗau wannan salat ba za ka shiga damuwa ba to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce idan ka bibi ka yi tattalin wannan raƙumin to za ka ka riƙe abinka idan kuma kai sakaci zai gudu hadisi na gaba na Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda kale shi kale Nabi sallallahu alaihi wasallam bi samali ahadihim an yaqula nasitu ayata kaza kaita wa kaita shine dai kaza wa kaza kaita wa kaita wato kir da ɗayan su kaji yana cewa wai nasitu ayata kaza kaita wa kaita na manta aya kaza da kaza kir don me yake nuna na faɗa a baya sakati sakati wata alaran ya kwanan nan muka tsohuwar ɗaliban mu ina ji ran da muka yi sauka ko ana yi gobe duk a yi satin saukar alaran ya tammiya sosai in ta koma ta juye da ba warshi idan tana hausu amma wallahi da muka haɗu kwanan na ce za ta lahata ce wallahi babu gaba ɗaya babu wani zancen ta ce babu wallahi to ka irin wannan ake magana ba irin wannan gaba ɗaya yanzu gaba ɗaya zai na ta haka ko da ina ke in na ganta wallahi ka ɗaliban mu jirgin shi ta na kiran ce ta ce malai na wani ce ala rabbi ya ina gajiya haka ana jinjina mata amma wallahi muna haɗuwa ta ce babu ɗanta ɗaya kuma ko biyu kacal babu to wallahi sai na ji girman ta ya zube gaba ɗaya dan wannan shine ni girma a guri na Allah ya to shi ne aka ce kin da irin wannan kaga mutum yanzu ya ce na fito ayata kaita wa kaita na manta sakaci kenan aya ta kaza da kaza ban nufi a yace dai an mantar da ni shi yake nuna yana bibiya mujira ta sauka wattafiru alqur'ana ku rika tintin jini na alqur'ani ta hanyar yin musaffa ko tukuri ko abin da ya kama da wannan a zo a zauna gaba da yanzu za a yi tukuri ku zauna ka hada ta goma na hada ta goma sai in biya ka biya ko shafi shafi ko kuma rubu'i rubu'i ko sumuni sumuni za a gan ana yin wannan yau da gobe amfanin wannan shine watakila idan yau ni na fara an goma muka haddace to gobe ka fara wataƙila idan da guri da yake ba wahala saboda matsalar shi ne idan aka ce dabara za a yi kullum mubi ne izu goma muka haddace kullum ni zan fara to wataƙila dama akwai wannan rubu- wasu wurare da nake tsoro idan mubi rami ba zan kama su ba amma idan za a riƙa canji to a nan ne zan gane matsaloli na haka yau duk ran da yau na tuna ba in Allah ya da goben za a an zo gurin za ka tuna ba je ya mutuni a nan sai ga kana gyarawa sannan akwai wani kuskure da kake yi idan kai kadai ne ba za ka san kana yi ba sai da wani to saboda haka ku rika yin wannan ta hanyar tukuri a zauna gaba ɗaya wannan ya biya wannan ya biya wannan ya biya wannan ya biya don Allah ya tsara ga da wahala a ce kowa ya manta guri kaza amma kuri ne ma wani lokacin za a iya manta guri kaza ko shi musamman yadda waya ta samu abin da yanzu wai za ga yana jin karatun naka yana dandan waya kai tsallaken ma bai sani ba amma mutane da yawa ne idan wani ya manta sai wani ya taya domin in wani hankalinsa baya gurin wani hankalinsa na gurin to shine wa tadhkirul qur'an fa innahu ashaddu tafassiyan ay tafallutan mafi tsananin sullubewa ne akwai shi da saurin sullubewa min suduri rijal daga zukatan mazaji minan na'am fiye da raƙumi raƙumi da za a je shi baka ankara ba za ka yayi nisa nisa in ka kyale shi to haka hadda ta fi wannan sauri ta fi raƙumi saurin guduwa to wannan shine abin da wato ya kamata mu kiyaye dangane da abin da ya shafi alkur'ani ha kuma za mu zo nan gaba ya annabi alaihi salatu wasalam yana gaya mana cewa shi ma da ta alkur'ani yana tare da as-safaratul kiramil barara ko haka annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa yi wanda yake ya haddace alkur'ani almahiru bil qur'an ko haka za mu zo babun nan gaba to a kiyaye wannan saboda wannan mala'ikun da yake tare da su sannan kuma darasi na biyu shine an karanta mana yawan tuntun dini na alkurani dan kan mutum ya manta ka rika yawan biyawa sannan kuma da yadda alkurani yake ɗaukaka martabar mutum za ka ga ya yi jika da kai amma saboda alkuranin ka sai ga yana girmama ka saboda ƙur'anin wataƙila in ba wannan salon kake ba za ka ba ruwansa da kai domin shi profesa ne kai ko ko ko abin nan dakta ba ka zama ba misali amma saboda alƙur'anin za ka ya manta da duk wani matsayin sa yana kallon al saboda alƙur'anin da yake da komai sai ga yana girmama ka haka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa inna allaha yafa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin wata sai na Umar yana amirul mu'minin ya tafi aikin haji ko umara kawai sai ga wani a cikin gwamnoninsa shi ma ya zo sai ce a ya kuma ya excellency baka sanar da mu zaka tawo ba bai sanar ba to ita ai ya amirul sai ce to wa ka bari ya jire masu da ba da kuɗi waye da kuɗin ka'ida an zaka baro kasar ka sai ka dora wanda zai yi ko annabi alaihi salatu wasallam zai bar madina ko kai ayyara bane ya war abdullahi ibn umar maktub ya war sayyidina ali haka haka sai ta aina baro musu abda sai abda sai tuno je sai ai bawa ne ya za ka dora mutane bawa kai kai kai a matsayin gwamna ka tawo sai ya amiral mu'minin ya fi kowa hadda a sai na umar ya ce a kwarai yayi lallai annabi yayi gaskiya ya ce inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka wasu al'umma wasu mutane da wannan littafin ya kaskantar da wasu da shi dalilin sa haka yanzu Allah ya daga bawa akan ƴaƴa saboda ni haddasa na alqur'ani shi aka bari a matsayin mai rukun kwariya na gwamna kafin gwamna ya dawo to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu kiyaye to annabi alayhi salatu wassalam ya ga mana hadisi na 454 ana bi musa al-ashari daga abdullahi bin qais kenan shine wato abi musa al-ashari qala ya annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul qur'ana ku tattala alqur'ani ku bibiye shi fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa sai ce lahu ashaddu tafassiyan min al-ibri fi uqliha ya fi saurin guduwa fiye da yadda raƙumi yake sulalewa daga cikin da baibayinsa to ala ramma idan ka haddace alqur'ani ya zaka yi qur'ani ya zauna shine sai ka bi yadda annaba ne za ta sulami ke muraja a kullum yana biyawa daga fatiha ranar farko a kwana bakwai yake doka domin bai halatta ka sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku ba bai halatta ba za mu zo nan gaba za ku yi da za a ce ma wai wani kullum zai yi sauka abin da ake gudu shine zai rika shiga yana fita kawai za ka kawai karatu tilawar yake amma ba ma'ana eh a wannan maganar zan zo amma matsala ta biyu abu matsala an ka duba a tibiyan bi adabi hamalat alquran da ta taro mu da yawa daga cikin magabata wanda za a ce ma suna sauka a rana shi ne malamin suka ce ka je ka duba ka in aka kama irin wannan za ga mafi yawanci a wasu lokuta ne musamman rawar amma ba ɗabi'a ce ta kullum ba duk da wanda suke kawo wannan da ai sun ce bai shafi ramadan ba saboda wani lokaci ne na musamman imamu nawawi yayi littafi a tibiyan fi adabi hawalat alquran amma wannan hadisin yana nan to sai ka bi khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana bi a ranar farko daga fatiha zuwa karshen nisa'i zai tashi ma'ida ke rana ta farko rana ta biyu kuma zai fara daga ma'ida zuwa karshen tauba zuwa yunus kenan zai tashi ko haka ne daidai ne muka biya da alaramomi muke misali daga fatiha zuwa karshen nisa'i haka rana ta farko ta biyu kuma da ma'ida daga ma'ida zuwa ƙarshen tauba za ta ji yunus ko yawa sannan rana ta uku daga yunus zuwa suratul isra rana ta hudu daga suratul isra'i kaga kafin isra'i kira ina aka tsaya ina suratul nahl saboda haka zai tashi Isra'ila daga nan kuma ba zai zai a ko'ina ba sai ya ji wato zai zai a daidai suratul shu'ara wacce sura aka zai kenan na furqan nan a wace aka zai furqan ba nan da bane ko yawa an gane ko sannan sai rana ta nawa ta biyar shi kuma daga surati shu'ara zuwa wasafati za a daya surati dawud kenan surati sa'ad ko sai rana ta nawa rana ta shida yanzu mun tsaya a wata sura mun tsaya a surati safati to da zai tashi daga wasafati shi kuma zai kai har zuwa surati kaf ko ya tsaya a wata sura kenan suratul hujurat sannan rana ta ƙarshe kuma zai fara daga suratul suratul qaf zuwa nan haka annabi yake tilawa muraja kawai ba ta sallah ai mun biya da kai a baya wannan muraja izu tun din kuma kada wannan salon za ga ka lafiya lau yanzu kana ta abun hawan ka za ga kafin ka je misali inda za ka je abu hawa zai ga ka ci izu kaza kafin yamma zai ga ka juye izin ka gaba ɗaya ka gama sai ga sai a riga ɗau sai ka ga ana wa yoyo ke yake muraja a babu tun da yake ko a keke ko a tafi a nan yake yi wallahi nan lokacin da yake wani yake ko cikin motarsa a nan yake abin ko yana ɗinki ko yana wani aiki misali duka amma masu ɗinkin yanzu ba su lawa su ce ba su karo ba ce mun wani ko yana ɗinki su wannan ake sawa kiɗoɗi ne kala kala shi ake sa Allah ya kai su saboda haka wannan shi ne yadda za a bibiye shi kuma kamar yadda muka faɗa ka daure wallahi ka daure daga yau ka sa wa kanka cewa an shiga 2020 shekarar ma dai da ake da kuku zawa to kafin 2021 izu nawa za ka haddace ka sa kuma ka ɗauka yadda za ka iya kanka matsa wa kanka eh ai shawara ita ba shawara muka bayar saboda kan mutum ya zo ya je gwalgwalo ko ya zo ya hada gaba ɗaya a ce ba kai ba kaga ai an yi babun ba da lokaci yau waje za aka ba da wannan shawara babi na 25 babu istihbabi tahsin sauti bil qur'an babun da yake magana akan an so mutum ya rika kyautata muryar sa wajen karanta alqur'ani kun ji inda ake so a kyautata murya ita wata rana Nana Aisha da ta ji wani zazan yana waka Allah ya ba shi murya sai ina ma Qur'ani kake biya sai dai na kawai sai dai na waka ne ko ba Qur'ani ai abin zargi ne a ce wai yanzu kana da muryoyi za ga a mawaka wa wani yana iya murya kowa ai kamata ya kai murya kowa a Qur'ani ake kamata yazo in ya zauna yanzu zaka ji ya juya wani alaramman mu da wani abokin mu za ga shi yana da wannan sanda ayyub ya fara takensa za ka ga guda ba yana hutari ya bar shawi wallahi ya fare ma ayyub dauka haka ayyub din to haka ake amfani da murya haka ake yi kuma shi tazyinul qur'an in mutum ya sa kansa ne Allah zai taimake da akwai wanda na sani yana nan na faɗi sunan sa wasu da muke tare sun san shi in kina yake sosai amma yana alqur'ani baya kina baya yi kwata kwata sai Allah ya cire ta gaba ɗaya amma kun za ku yi magana za ga tamar ne ce in dai magana za ku yi amma in ya fara Qur'ani in dai Qur'ani ka fara ji ba za ka saba sanin yana yin ba kuma a cikin Qur'ani ma wanda ake da zuwa akwai wanda haka haka ne saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye kaga um, annabi alayhi salatu wasalam yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryoyinku muryoyin da Allah ya baku to ku kawata jirgi ba wajen waka ba a wajen karanta alqur'ani ake zuwa kawata alqur'ani sannan annabi alayhi salatu wasalam am mai jaziriya bayan nabi ya ce laysa minna man lam yataganna bil qur'an shi ma sai yake cewa al-akhdhu bit tadwid hasmun la lazim man lam yujawwid al qur'an asimun li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wa sala ruko da tadwidi wajibi ne dole ne ka bi al-qur'ani da larabci man lam yujawwid al qur'ana wanda baya kyau tadwidi ba shine kyautatawa wanda baya kyautata alqur'ani azimun mai laifi ne me yasa bi annahu bihi ilahu anzala domin da shi Allah ya saukar wa ratilil qur'ana tartila haka Allah ya faɗa shine la annahu bihi ilahu anzala wa haka za minhu ilaina wa sala kuma haka daga annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya tadda mu wannan duk abin da ake cewa kakale sai kai aka zuwa boko a koya ma oral english mutum ya zo yanzu ya kuskure a turanci zai ga ana dariya a koya ma kaza a ce kaza duka mutum ba zai ji zai ji damuwa kuma saboda ya bata kalmar turanci amma ya bata kalmar alkur'ani kuma baya jin damuwa kuma wallahi bayan hadda alkur'ani akwai bawan Allah da mun sani sai da yake abin da qur'ani bai wanda yake wa mutane idan ka dauki wannan salat kun ga ranar lahadi mun yi magana akan cewa wato ribatar rayuwa shine mai dukiya ya iya hakuri da yanayi na biyu misali da yana cikin miliyan da yanzu yana ya koma miliyan dubu ɗari biyu to ya hakuri da wannan yanayin shine ribatar rayuwa dubu ɗari biyar yake karɓa yanzu kun san ba ba ba tsiya irin boko kana ƙara girma ana ƙara upgrading ɗinka level ɗinka na ƙaruwa amma kana da kaya sai su da kai zero ko ba boko haka ke yi sai ya gama kaiwa ƙololuwa ya kai famanin sakatare ko abin da ya kama da wannan ran da ya ritaya kuma ya da zero ba to idan mutum yana so rayuwarsa ta yi mai daɗi ƙur'ani ne zai zama abokinsa ko wannan salon da muka faɗa karka da aya ai ai ko biyu wallahi akwai wanda na sani makoci na ne yanzu a garin ɗaya mai kuɗi ne na gaske ya yi harkar aikin gwamnati don ya kai mataki kaza amma da yanzu yi ritaya Allah ya taimake shi yana sa addini ya koba dan ka ganshi a waje a zauni ya yi ritaya in ka ganshi a waje a zaune to hadda yake aya ɗaya biyu dan yanzu ina tsammanin ya doshi izu talatin da tijan ya duwa in ka gaita kan kujerar nan to kila wani lokacin ya kara da idowa zai ce lokaci mu kwanan nan da yau wata rashin lafiya irin ban taba ganin wanda aka ce yayi samu matsalar stroke ya tage waje shi wallahi yanzu ya warke kwanan nan shine ko ni da naje gaishe shi da alaji alqur'ani so da ya samu problem gaba ɗaya hankalin mutane ya tashi amma Allah aka yi ta addu'a aka yi ta yi kuma Allah ya taimake shi wato ya fawwala wa Allah lamarinsa wallahi yanzu ya miki so sai yanzu yana driving kuma ba inda baya motsi a jikin kuma larurar ina ji kwata-kwata kwana goma sha tara muna da yanke ce mun sha tara ko dai ishirin da ɗaya ko sha tara iya zaman da ya a gida kenan ya warke ras kuma wallahi shi ma in kuka magana ne ke ba a lokacin Qur'ani to wannan alqur'anin yana da kyau kowa kana matakin ka kankare masa kai sai ya zama abokin ka da gaske to zaka ta ganin buɗe abubuwa kala kala Allah ai bara ba ku wani misali da za ku gani ai akwai matasa da yawa yanzu ana akwai matashin da kwanaki wani ya mun waya wato mabayanin zakka ina ta ganin sa a karatuttuka ba kama amma da neman bayani na ga ashe iko Allah ashe da kuɗi ne amma ko ku da kuke a zaune nan ba wanda ya sai ashe da kuɗi ne saboda idan ta so waye abu masu kuɗin zai ga ba inda za ki an danne shi misalin da na buga wa kaina na ce a to critical example kaga yanzu kuɗi ne zai binne ni da kuɗi amma akwai wuraren da zan je in shiga mai zai shiga ba Allah me yasa albarkacin Qur'ani akwai wani a cikin matasan shi yana zama a nan kwanaki da yin wata tambaya na baji wani estimate abin da sama da miliyan hamsin na bashi cewa za a yi kaza kuma matashi ne amma yanzu da kuke zaune na kusa da jiwa bai san akwai kudin ba Allah bai sani ba to irin wayannan abubuwan ko da yaushe Qur'ani ko da yaushe shi zaka yarfa'u bi hadal kitabi al-awama wa yad'u bihi athari Allah mu dai ni dai a harkar almajirci na karatun addini muna ganin abubuwa kala-kala to saboda haka wannan shine nurun ala nurin Allah ya baka dukiya ga lafiya kuma ya zanto kai mai addini ne to kafiri ba kafiri ba saboda haka bayan ka bibiya alqurani ka kyautata muryarka kuma muryar nan koya zaka yi koya zaka yi to an so mutum ya kyautata sautin zabin qur'ani ta hanyar karanta alqurani yadda za ka gyara kar mutum ya ce aiki muryar sa haka take a san da kake yin slang na turanci da waye ai muryar ka ba haka take ba gandami ne yake amma za ka ji yana turanci kamar baturi yana biya harshe sai kai mamaki kamar baturi to qur'ani ma an ka dagewa haka za ka yi Allah to tahsin sauti bil qur'ani an zo mutum ya kyautata sautin sa wajen alqur'ani hadisi na 455 ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul annabi alayhi salatu wassalam ya kasance yana cewa lam ya'zani Allahu li shay'in ai lam ya'zani Allah bi ma'ana lam yastami Allah shine lam ya'zani Allah Allah madaukakin sarki baya sauraron wani abu ba kalmar da zaka bata ba sauraro al-istima shine wato wannan kalmar ma azina lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma azina lin nabi irin ai mastama lin nabi irin yadda yake sauraron wani annabi irin sauraron da ubangiji yake yi idan wani annabi wato yana rera wani an ya taganna bil qur'an lokacin da yake yin taganni bil qur'an ba qur'ani ba al maqru abin bi a don borin ba annabi alaihi salatu wasalam kawai ake nufi ba nan duk lokacin da wani annabi yake biya wani abu to wato kai ka ce ubangiji madaukakin sarki yana sauraron komai amma abin nan da annabi yake biyawa ko littafinsa Allah yana sauraron sa kulawa ta musamman shine abin da ake nufi komai Allah yana jin sa amma sauraron da yake wa abin da annabi yake biyawa sauraro ne na musamman shine lam ya'zani Allahu li shay'in ma adina lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yatajanna bil qur'an al qur'an bi ma'ana al makruh abun biyawa duk abun biyawa da wani annabi yake biyawa to sauraron da Allah yake masa sauraro ne na musamman yuridu ubangiji marwacin sarki yana nufin yuridu ya jaharu bihi yana nufin ya bayyana shi ubangiji yana nufin ya jaharu bihi ka bayyana wannan abun biyawa ko annabin yana bayyana wannan abun da yake biyawa na wato littafinsa a taura injila zabura da sauran littattafai da kuma alkur'ani kansa shine abin da ake nufi da wannan saboda haka kaga kaga sai mutum yayi kokari wato ya ƙara kyautata karatunsa saboda ne saboda wannan falalar da ake samu shi za ya tabbata a rijiya ya kaga barawo dan azumi yake cewa ya saurari annabi alaihi salatu wasalam wata rana annabi ya karanta wasini bayan fatiha ya karanta wasini yace wallahi tun da yake bai taba jin mai daɗin murya irinsa ba ya ce ya bi ya bi ya biya wasi ne wanda ya ji bayan wannan bai taba jin mai daɗin murya irin annaba alaihi salatu wassalam ba saboda haka yana da kyau a kiyaye hadisi na gaba ko kuma kafin nan abinda ake so shi kuma wannan ana so mutum wato ya bayyana karatu yayin da zai biya ko hadda kake yi ana so ka yi ta a bayyane saboda ita hadda alkurani tana da wani salo idan yanzu ka saba hadda a cikinka nan da aka za ka yi limanci ka tsakko gurin wallahi baka ba ta bata la ku sai saboda iya cikinka ta hadda in ka dawo da ita cikinka za ka yi ta tsaf to ji za ga salo ko ya za ka yi in kana so koyi salo bayan ka haddace alkurani ka haddace ayoyi kai idan ka tashi biyawa ka yi hadiru ka yi wasaɗu ka yi tarjini ka jata ka iya yin wasu da gaba ɗaya ka jawo alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawm ka iya wannan sannan kuma ka zo ka biya hankali alhamdulillah rabbil alamin ayatan ba'da aya saboda inda rigewa take ji ma wata ran ka zo aka ce zuwa ce da Allah saura minti goma zuwa ce kafin alfajir ya kullu ana zuwa ƙara idan a hankali ga ya kace kai sauri bata za ka kai kuma ka haddace amma idan ka koyi talan dibbi to za ka ga ka samu doki ka koyi da talan shi za ga wani yana son jin zo mun ga me yake kiransa students da shirin su hadiru suke aga tsar karatun sallah ne mun shawi da husari ko zama suka yi aka dauka to sai koyi duka ayatan ba da aya kuma misali da hukumin jawi da hutani qur'anin suke budewa su biya tartili ake haka za su biya to in ka koyi wannan salon za ga duk yadda ka zo biya Allah ya dace ga ka biya ta amma wallahi guri idan haddar da kai mabba ta sauri wacce ka zo za ka yi sauri in Allah ya dace ta nuna ka sai ka ji an ce wai Allah rama yana tabbata to wataƙila salo ne ya canza kawai in kuma ba wai tunani ya zo da shi ba don kowane irin salo ne in alaran ma ya zo da tunani iri-iri yana ta tunanin abinci ko wani abu dole ya bata ba gangaren ba kowa ya ji ya yi bata domin abin da yake tunani to wannan shine abin da ya kamata wato mu kiyaye to ana bi mota lajari hadisi na 456 to kaga wannan mun fara bayyana alqur'ani kuma kyautata sauti wajen karantawa abu musa lajari Allah ya kara masa ya hadisi na 456 an nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi yace da shi ya aba musa ya kai abu musa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud ya kai abu musa hakika Allah ya baka dadin murya ya baka almizmar shine sarewa sarewan murya wasu sai ce gogen murya sarewa kaga yadda take an hura ta kara ne da ita to haka muryar abu musa ashari dai yana da murya annabi ya ce Allah ya baka dadin murya irin dadin muryar wato annabi Dawud da iyalansa alaihi salatu wasallam saboda annabi Dawud idan ya fara tazmini ko yazo yana biya taura zabura kai idan yazo yana biyawa tsuntsaye saboda dadin murya ta kewaye bushin gurin su gaba ɗaya bushin gurin sai su tsaya suna ta sauraro saboda dadin muryarsa saboda haka yana da kyau a shi ma dai a yi kokari wajen kyautata murya kuma kaga annabi alaihi salatu wasallam ya fada cewa daga cikin alamomin da yake gane mutanen ashariyu ne kenan mutanen yawan ne cewa suna da daɗin murya sun iya biya alkur'ani kuma har yanzu ka samu alaran ba dan Yaman ai ga jina ana sako sa a wannan tashar da ake za Qur'ani kullum Saudi tu ne kowa ba Afirka TV ba anan ba fa wannan ba alaran mumi za ka suna sawa kawai daga wannan sai wannan sai wannan aba alaran ma ba su ba ka san Saudi wanda tu ɗaya hadisi ɗaya Qur'ani yawwa to banda wannan akwai wata jama istiqlalan kawai al-qura'u suke sawa al-majid al-majid za ga daga wannan sai wannan kai ta ganin su kala kala to za ga wani lokaci aka sako wani sai a ce ma al-yamani kaji yadda suke karatu al-majid ka san ta kai afirka ta kawai to annaba ne ta jo salam ya gaya masa cewa laqad ta mizmaran min mazamiri ali daud ya gaya abu musa lakari Allah ya baka gogen murya dadin murya domin annabi da yana zagaye kawai sai ji ya zuciya ta gidansa da dare sai ji yana ta tilawa shi ne annabi alayhi salatu wasalam yake cewa da shi da ya zo wace gari gurin da yake jiya na ji ka kara karatu alkur'ani yace laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud Allah ya baka dadin murya irin na annabi daud alayhi salatu wasalam iyalan annabi daud alayhi salatu yace ya rasulullah kana ji na yace na ji ka yace ai ko da na san kana ji na la habbartu laka tahdira da na tsara raira murya ta dan ka ji dadin ta babi na gaba da ya kamata mu tsaya a kansa babu zikiri qira'atul qur'an qira'atul nabi sallallahu alaihi wasallam suratul fath yawm fath makka babu da yake magana akan ambatan karatun annabi alaihi salatu wasallam da ya karanta suratul fath ranar da aka yi fatahu makka a shekara ta nawa takwas Titi hadisi na 457 ana Abdullahi bin Mugaffal an karbo daga abdullahi dan mugaffal wannan bawan Allah ya zauna a madina daga nan ya koma basra dan iraki kenan sannan ya ji ya gina gida a kusa da masallacin masjidil jami'a babban masallaci na garin sai ya gida a nan sannan sahabi ne na annabi alaihi salatu wasalam yana da yaya bakwai yana cikin mutanen nan da suka rika kuka a yakin tabuka an za ku iya tuna hadisin wato hadisin na nasir ya da salihin akwai wanda suka rika kuka ko da Allah yake ne ta ala du'afa wala ala al-mawda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj babu laifi a gare su to yana cikin wayannan mutane shi wannan bawa Allah akan su ma ta sauka sannan ya je bai'atu shajara wanda Allah yake wa laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta shajara to yana cikin sannan yana cikin mutum goma nan da sayyidina Umar ya tura su can basara dan su rika koyar da karatu su rika koyarwa shi da ga wato wata gaba mai kyau da ya kamata mu ƙara tunatarwa domin Allah ya azurta mu da mutane masu san addini suna da hali to shine tallafa wa koyarwa yana da muhimmanci kwarai da gaske ko karanta tarihi ko gani kisa hatta a harkar da'awa koyarwa ta fi da'awa muhimmanci koyarwa ba misali kwanan nan ana magana da ana magana da sanyi da yazo sai mala ali a a gadon kai a hudu wasu sai yake magana akan sanyi akwai wato wayannan yan gudun hijira da yawa yanzu a wajen suke kwana ga kaza ga kaza ga kaza saboda haka a tallafa su kai kana da riga ga ɗaki da zaka shiga ga rum mita kai da duk su kuma haka suke kwana a tallafa riga ɗaya biyu uku a kawo sai mala abdullahi bai wata magana mai mahimmanci wanda wallahi ta ɗarsa a zuciyata yake cewa abin da ya fi wannan mahimmanci shine gyara ruhinsu ba wai iya rigar ba dan ka ba su riga yanzu mutane kawai ko da awa ce yanzu iya musuluntarwa mun musuluntar da su an taho ba koyarwa ba zuwa da awa ai an yi babu an yi ba ai ba yanzu yan gudun hijira gaba ɗaya in riga da abinci kawai za a rika kaiwa aikin banza muka yi ba za a je a tarisayi wato a tattalin ruhinsu ba a koyar da su addini san Allah su yi ta harkar da'awa tana da muhimmanci sosai lokacin da abubuwa ya zo na karantarwa wanda Allah ya hore yana da hannu da shi ya alƙa tallafawa yana da muhimmanci sosai Allah ya fi maraba da wannan fiye da ma ka musuluntar da wani Allah yanzu matsalar nan da ta zo za ka matsala ba za ka gane hakan ba ta cikin gari kan ku ɗauka sai kauye ba ba ga shi wani zamu karanta sai mu ce za a karanta da littafi ka za mu samu wasu Allah ya kore musu abun hannu da jini su kuma ce bari su yi littafi wannan abun Allah yana muna ne saboda ba za ka gane haka ba sai kana harkar da'awa yanzu a wannan tsokokun tambayoyi da yan cikin birnin suka rika yi manni a matsayina na almajiri na gane cewa lallai muna buƙatar koyarwa akan matsalar kawai taimama da shafa akan safa akwai wanda da ya bugo muna magana ya ce wai wai shi za shi taimama dafa kasar ciki sai an dafa ta wasu abubuwa kala-kala za ka ji cewa hasunan lawan da madauki to saboda haka wannan shi yake nuna a cikin birnin ma da awon muna bukatar ta Allah dan aka yi magana a ce ai ɗan ƙauye kaza na binnin ba sanyi ya zo yanzu yaya ba a san taɓa ruwa wani ya taɓa zai samu rashin lafiya ya je mu'amalanci ibada ibadan nan kuma dole a yi kuma bai sani ba ki so da aka kaga su yadda suka ɗau da'awa sai da umar yadda yake zai tura mutum biyar goma ce ku tafi gari kaza koyar da su koya musu addini to yana cikin mutum goma da aka tura can basara sannan ya rasu a basara shekara ta 60 daidai bayan hijira kafin ya rasu sai wasiya ya ce in ya tashi in ya mutu wanda bai wani sallah shine Abu Barzak al-Aslami haka su magabata suke yi ba kaga mutum da kafanin sa za mu biya cikin littafin a kamun janabi wannan zatin ba shi rami ba gobe Allah ya kai mu kenan wannan ne alwaji shi muka yi lafiya shi za mu kuma babu aure ina ta gayyata matasa su zo babu aure muke eh kwarai kuwa to saboda haka to kaga a nan a can a gamu jana'i zai gaya ba sai na abubakar da aka zo ana ya aje ni kabari ya ga ni kabarin ya tsufa yace in ya mutu abun da arbe ji da wannan aka ce ya tsufa wannan yace bayan Allah ai rayi yake bukatar sabo ce me zai me zai da sabon abu wannan din za a za a mai za a mai kira saboda haka wannan shine sai na Umar kaga wato sun fahimci haka cewa harkar dawa kuma aka ce dawa kar ku dauka wai hatta wannan abin da muke namu karatu ita ma da awaci a tafi wata unguwar a kusa da mu a ƙara koyarwa da awaci domin sai tambayoyi sun bujiro za a gana ke ana da kishirwar kaza har yanzu so da haka wannan shine abin da ya kamata mu kuma lura da shi mu kiyaye to kaga shine hadisin Abdullahi bin Hugafal yake cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makka ala naqatihi naga Annabi alaihi salatu wassalam ranar da aka yi fatahu Makka akan taguwarsa taguwoyinsa suna da suna akwai kasuwa ko akwai yaqur kuma ko ufairu sunan jakin da ke wa huwa yaqra'u suratul fath annabi yana karanta suratul fath yace ya ga annabi akan taguwa yana karanta ta inna fatahna laka fathan mubina yurji'u annabi yana tarjihi shine ake cewa tanjihi ko shine misali tarjihi shine idan ka dauko aya numfashin ka ya kare to sai ka dawo daga baya ka tsara dorawa shine tanjihi to suka ce shine tanjihi amma tanjihi ba kala kala ne ba na yan kallo ba misali wanda za ga idan an yi mutuwa a Masar a wasu garuruwan a Masar saboda suna da makaranta Alkur'ani sai a gayyato mutum kawai gidan zaman makoki ya sai a neman liki ba irin wannan ba ba shi ba a ga iya gudun ka iya iya kudin ka iya tilawar da zai a gidan ka aka zo ai sai ana yi yar ana neman liki yadda ka san ai kirawo mai rawa biji ana zo shi ma haka ka karanta min shawi a cikin wannan littafin da za ga ya kawo ashaul musalli yana da littafi Muhammad Siddiqul Mashawi a ashaul musalli ya kawo wannan bidiyoyin da suke da to shine yake cewa tadbi'i shine wato akwai in ka duba malam Husari yayi nasa tanjimin mai kyau shi ma Abdul Basir yana da su kala kala ba da yan kallon ba akwai mai kyau duk wanda yake bibiya Abdul Basit Al-Samad za ga akwai tanjimin sa dai wanda kusan irin wannan ne zaka ce tarji shi ba akwai wanda daga baya da yayi zuwa suna ganin an dan zazzarfi amma akwai wanda yayi ne kyau to irin wannan yanayin karatun har za ga har yanzu ana yawan musabaka a ce su bude Qur'ani ai zu goma kasa sai a ce tabiya ko kabiya da tanjimi to malamin ka tanjimi wannan tanjimi to abu abdullahi bin mugaffal yace laula an yatami annasu hauli ba dan mutane kar su kewaye ni ba tare a kaina la raja'tu kama raja'a da na irin wannan tanjimin da annabi yayi kuma kaga ba da suka ce ai wata kila saboda yanayin hawa da sauka tunda aka abun hawa yake kaga numfashin sa zai rika yankewa shi sa yi wannan karatu shi sa shi ma an ka koma da tattaban tajwidi irin su alburhan da sauransu za ga amma bayanin tanjimin da kashe-kashensa kai ba shi ba ko a wannan tajwidin mu yassar ka karanta tajwidin mu yassar an karamin littafi mai kyau a tajwidi shi ma za ga ya dan taba matsala ko ko alburhan ma dai wanda zan fi tunowa sosai kama a tajwidin mu yassar ya dan taba maganar haka saboda haka wannan shine abin da yake so kawai ai tazinul qur'an a wato a kawata shi wannan shine ina ga babun da ya kamata mu tsaya kaga anan abin da ake so mu kula shine ana so mutum ya yawaita karatun alqur'ani yayin saukar ni'ima lokacin da ni'ima ta samu mutum to yawaita ta karanta alqur'ani yawan yawaita karanta alqur'ani ko kare arziki mutum ya samu to za ga Allah ya tawaje ruɗe ba ko ya samu canjin gurin aiki ko abin da ya kama da wannan za ga mutum a nake in fara da wannan an ce ina mantawa shine agajin masallaci da foundation dubu biyar da ɗari biyar da tasa'in Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya haɗa ta arziki a ƙarshe maganar da ne na ce yau da gobe dama ya kamata tunan lahadi ya kamata ba mu ɗan yi tunatarwa sai kuma shaidan ya wantar da ni wa ma sanihu illa shaidan an askura matsalar nan da na ɗan saboda a cikin karatu matsalar yaya za a bibi sanyi kuma yaya ake mu'amalantar safa ko huffi wannan abubuwan guda biyu ya kamata mu tunatar da kawunan tunda abu ne daga wani sai wani wani za ga baya sa safa amma idan azumi idan sanyi ya zo za ga yana sawa to hukuncin shine ko da mun biya mu tunatar da kanmu shine idan mutum ya yi alwala ko kuma ya fito daga wanka ya yi alwala ya sa safa kun ga ya yi alwala ya sa safa to hukunci shine idan idan alwalarsa ta kari ko ta hanyar bawali ko bayan gida ko hutu to amma ta sauki ba sai ya kuma cire ta ba idan ya zo alwala zai wanke ko ina amma wanda kafa idan ya zo kafa zai taɓo ruwan sai ya shafi sama iya saman kafarsa kawai kawai ga kafarsa zai shafi nan haka ba sama da ƙasa ba sai na da Allah ya kara masa yadda yana cewa ba da addini ra'ayi ne da ƙasa ya kamata ka shafa ba sama ba sai ce sai dai addini ba ra'ayi ba ne domin ƙasa ne yake shafo da shi ko sai ce amma ba ra'ayi ba ne haka annabi ya koyar da mu cewa shafi sama kawai za a shafi sama kaga wannan sallah ɗaya kenan idan wata sallar ta zo zai sake alwala haka bai kuma yi idan wata sallar ta zo zai sake alwala sai ake sallah biyar in ya ga dama in dai ba jaraba ce ta kama shi zai wanka ba wannan sai ya tube zai ya wanka salloli biyar idan mazaunin gida ne na ce sallah biyar kaga wuni guda kenan da wahala ba in dai mutum ba a yanayin nan da aka zo dan za ga wasu ba sa wanka sai an kwana hudu biyar misali kwarai kuwa to kana da rijo ne ba yi da ba rijo shi ne matsalar da ko wanda ya gaya mun Allah ya ce jin sanyi ya zai kwana bakwai bai wanka ba to kaga wannan matsalar da sai ka gaya ma cewa da an yi sallah biyar to zare sa ba ka sake alwala Allah ga fita bala dan ana yi yawa ya zare safa ya sake alwala haka ne haka ne kai in ne mazaunin gida ne matafiyi kuma amma sauki wata yi la hanyar tafiya kaga shi ba gurin da zai wanka maybe tafiya da zai ta kwana biyu ce misali shi ma idan ba zai yi wanka ba shi an ba shi sauƙin sallah sha biyar kwana uku kenan ko shi kenan sai mutum ya tashi da janaba da ya tashi da janaba kuma wato ga babu rushu ba hita ba ba ba din ta yawa kuma ya taba ruwa zai fito idan ya taba ruwa zai fito da wannan ruwan za ga baka sa shi a kuris ba ga kamar an sa shi a kuris ko shakka babu zai fito wata kila yana da problem na alaji ko kaza ko kaza ko kaza likita ya ga babban da taba ruwan sanyi dama tun kafin sanyi ma a wannan ka'idar yake shawara ta farko shine biyo katon plus mai jin buɗi yawa shi ne shawara ta farko mai jin wato bokitin fenti akwai ya siyo wannan ajiya a ɗakin tunda ya sai yana da wannan matsala sai ya tare in wannan ta gagara domin yau da gobe sai Allah sai da aka zo wannan gabar gafiya ta ce zai yi sallah amma ba zai yi taɓa ruwa ba kuma duk ba wannan alar to sai ya taimama kafin ya je ya samu abin da zai kau da wannan janabar wannan ba muna magana akan wanda saura minti biyar alfijir ya kullo bane wannan ka koda da alar a gidansa shi da dama ya ce mamasa saboda kada ba alfijir ba rana kai ta kullo saura minti biyar rana ta kullo ya tashi a bakari ga janaba to shi wannan koda da alar in ya shiga wanka a gurin wanka lokaci zai fita to shi an ba shi dama ya ce mama yaya al'amarin yake a matsayinka na goro ko magidanci sai ka samu dutsen wuta shi wancan wai abin da ya rude yake yake dafa dutsen ko yake dafa kasar wai saboda an ce dutsen wuta kasar ba ta wuta zo da haka kasa zaka samu magabata za ga kakannin mu da duk wanda ka shiga dakin da tana da dutse za ga tsadan dutse irin na yakin nan sai ka rasa na me na ibada ne saboda ibada an dauke ta da muhimmanci na ibada ne dukkan gidanka tarazo ne da tayi yana da kyau ka samu wani guri a saman durowa ka ka dora shi saboda gudun ko ta kwana saboda haka a shigo da shi cikin gida ko yaki idan babu wannan a sami yaki dan kwantena haka a zuba shi dan wani za ka gaba ɗaya gidan sa za ka shiga ba kasar babu saboda yanayi misali na zamani an tsawace ko ina saboda haka sai a adana ta cikin gida cikin ɗaki domin abin ibada ne saboda haka wannan shine shawara da muke ba wa matasa musamman matasa ai na zan ba ku dama na san na zo matsalar dama saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye ga yadda za a yi taimama kuma taimaman nan an tashi mu ƙara maimaita ta hannu za a dora a kan ƙasa idan dutse ne a dora a kan dutsen a shafe shi kawai kawai da an ciro hannun shi kenan sai a shafi fuska sai hannaye haka shi kenan ba an gama ko kuma a fara da hannun haka sai kuma ya haka shi kenan an gama sai a je a tada ya kama me za ka ce na gama ya abin da ranye fada na fada yau gobe zan kuma maimaitawa wani in bai na kun ji abin da ya fi kisa mu ne wannan maganar cewa an yi magana akan shafin hukumi shi ba safa a kabarsa wai yanzu da ya je kwanciya sai ya dau safar ya sa maganin sanyi da ake sawa na kwanciya bacci wai ya tashi da azuba sai ya shafa a kai amma na faɗi wata ƙa'ida guda ɗaya sai dai kaman simple baka ji ba ka dai manta cewa a shigar da su kana suna masu tsarki shine da alwala yanzu ka rike alwala ka haka je kwanciya bacci sai ka sa ka tabbatar ba ta kare ba shikenan in ka tashi da zuwa shafa za ka yi amma daga tashi yanzu saboda yanayin sanyi ka shiga wani daki kai bawali in ka je kwanta bacci ka sa safa sai ka tube ta yayin da za ka yi alwala ka gane yawwa ka'idar su shine a sa su da me tsarki kuma tambaye ka tana da kyau saboda wani zai zo kwanciya wajen da asuba ne tashi kawai ya goga haka ma kake yi a bai kamata ka faɗa ba Allah ya kiyaye gaba duk da an wuce gurin ba shi kenan ba aban lawa amma zalam kanka kuma kaga sallah kake kawai ba alwala wallahi kuwa malam bukari haka eh shine ai kaga ba ma so eh shi ta ina sana yi wurin wannan za ga matsaloli ne da aka zo kawai sai ka faɗa abun kwakwaran ka wuce sauwa tsane mai haka suna al'ada kuma bayan a ne mutum yawa wanda kuma da ruwan zafi da kuma amma still kana tun da kanta da shuru kana da matsala me da shauran su din kanta da shauran su me shauran su din in ba san shauran su ba ai wannan gane amsa da zan bayar eh shi kuma ƙa'ida likitoci sun ce ruwa yana tada shi yana ba su matsala mutum bai bushe shi ne cikin yanzu me ya kamata ke ai kaga wannan in gaske ne likitoci sun ba da fatawar hakan ai tsarin mara lafiya za a bada in baka manta ba tsarin taimama da aka zo a fiƙiu ai cewa aka yi za a yi taimama ne idan babu ruwa ko ko ana jin tsoron kamuwa da wata cuta ko kuma me ko karuwar cutar ita ce fatawar ai saboda haka wannan fatawar za a bada tsoron fa karuwar cutar da take ji ko faruwa wani abu sai a bata wannan fatawa kamar yaya eh sai mamma kawai za ta ta gaba ɗaya da babbar wato babbar wato rashin tsarkin nata da karamin duk sun narke a cikin wannan taimama ta ɗauke kawai idan ruwa ya samu daga baya ne za ta yi kawai sai ta yi wanka amma sallar ta yi ko idan yanayin ya kau ka gane shine kawai wallahu a'lam Allah ya dace da mu nuni kamar yaya kamar yaya aban bayyana ba eh nuni haka ka nuna hannu da hannu alaikum salam na eh sai mama abu ya iza wai mun yi magana taimama tsarki ba ai ya narke a cikin taimama ai idan aka zo aka yi wannan baka ji yanzu abin da wala abin ya tambaya ba ita da ita bayan tsarki ta samu tsarki ba har da al'ada ta yi da al'adar amma ka ce taimama gaba ɗaya wannan wato matsalolin duk taimama ta kauna dama wai ba ana nufin mutum ya tafi wani aiki ya ruwa ya tsarki ba sannan ya zo ya taima ba a ba wanda ya dora ma wannan kawai taima ma za ka yi shi za addini da kuke gani sauƙi ne da shi ba in mutum bai fahimci shi za a yi kaga wani da ya je amru bin al'az abdullahi amru dan az yana faɗa ai da yanzu kamar da gobe saboda lokaci shine za mu ƙara dora a kai shine lokacin da ya zo ya zo yake ga annabi alaihi salatu wasalam cewa janaba ta kama shi ga yadda yi annabi ya ba mai yayi amma da aka bada labarin ɗayan cewa shi kuma da yi ba zai iya taɓa ruwa ba aka ce sai yayi wanka dole da je watsa ruwan sai ya mutu annabi ya ce kun kashe shi kuma Allah ya kashe ku ba za ka ba mutum fatawa cewa ya je ba zai iya zuba ruwa ka ce lalle sai ya zuba ba ba ka ba da wannan fatawa Allah ya sa mu dai. Alaikum salam. Kwarai kuwa. Dama idan mutum yanzu misali sai alwalarsa ta la'asa misali za mu bayar sai ya ba kuma bata karye ba aka zo magaruwa zai zallata aka zo isha'i bata karye ba zai zallata haka illa dai kai asuba ma wali ne auliya rahman shikenan zai lallaza haka ba wanda zai ce ba wani abu wallahu ala dangane da eh ai ba ta da matsala ai hukuncin hufi ne in ka koma hukuncin hufi da aka faɗa cewa guri kaza ya din ina ga ku yi hakuri tunda za mu kuma yi gobe a kwara gaskiya saboda lokaci wala burama kai da na ƙarshe na? ai halimanci zai ala gaba ta bani yogaya lokacin da zan ku yogaya muku zan ai ba gaya muku zan ba kawai ku ba mu ne kun fi da sallah za ku wai cewa wai zai iya shiga masallaci to gaya muku gaya muku gaya muku zan yi ku cewa zan yi muku sallah a goma gida shi ne kawai Allah wato ai da ma amfanin karatu kenan shi malam zuri yana magana karatun matasa da muka bayar da zatin da ya wuce babu aure aka yi gar to matashin da ya wata gida baban ganki ba na ganki a wannan ranar to shine yake cewa ya yi tasiri akwai abokinsa da ya sawa cewa yana cikin wata matsala kuma aka yi warware dama amfanin karatu ke zai ma zo mu to Allah ya to Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yi wannan na'am alaji Allah na'am zai ya farai kuwa a mazhaban malikiya ne za ka makaruhi suka ce ba haramu ba eh amma zai iya musamman ma suka ce su kansu da kar hancin ya tafi idan misali ga wanda yake ta tantu ne ya fulani ka suka ce sai bari shi su lokacin ya tura idan ya tura da yayi kuma zai ya zare ya idan an kuma bai da salati shi ke nan Allah wa'ala اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين muna roƙo ubangiji da sunayen kyawawa da tsofin kamar ɗaukaka Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya ko a gaba Allah ya shiga lamarin waɗanda suke nemo aiki da masu jarraba Allah ka azaba mu wannan yanayi da muke ciki Allah ka ba mu cewa lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata masu tallafawa addini gida da waje Allah ka azaba mu Allah ka taimake su ka haɓaka ka haɓaka arzikin su muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da kuma mun zama ɗaukaka duk bukatun mu da alheri Allah ka biya mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wani kin ba